سبحان الله على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت شدة غوث رجب شكرا تدوك يريد إلى أن يريده bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da 28 ga wannan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sha shida za mu tashi darasi na sha bakwai a wannan littafi mai albarka amdan da aka min adillati awalul ahkam wato littafi ne da yake magana akan sallah ko kuma ibada a dunkule idan ba manta ba mun fara kitabu sala mun kuma tsaya a farkon babu mawafi inda lokaci ya gabata mun ma a hadisin mun ce ma da ya ce babu mawafi babu ne da ke magana a kan lokutan sallah daban-daban lokutan sallah guda biyar ne amma a dukkule guda uku ne sai kace guda kowace sallah da a azahar na asar magrib da guda uku kuma azahar da la'asar lokaci daya magrib da isha lokaci daya asuba ma lokacin da daya shine muka ce wannan lokutan guda uku na madadi ne da kuma mara lafiya ko wanda yake ne wani kuzuri karfafi sannan mun yi bayani akan cewa sallah tana da muhimmanci har muka ce imamu malik da ya tashi buɗe da jawon sa na motsa sai fara da wannan babu babu da wasu a kan lokuta ya fara domin shi yana gabatar da lokuta ma a kan sallar kanta cewa sai lokaci ya yi sannan dole za ka sallah shi ne sai daga cikin hikimomin imamu malik da wasu na ta cewa kowa ya bude da inama da amadu bin niyar a baki da yanzu ne bara da wato babu da wasu Allah ya ce inna salata kana ta da mu'mini da kitaban mawquta Allah ba zai kama gaban lokaci ne ba saboda haka dai lokacin da yayi za a tuhumi mutum akan sallah sannan wasu malamai kamar ibn al-munzir yana da littafi al-ijma' da yake kawo ayoyi da suke nuna cewa wato suke magana a kan salloli a zahar na asar matsayi isha asuba yake ayan nan cikin suratul rum cewa ba subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون سيدي ولو كنت انزلت فلا ولا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون yace wato sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka yi yammaci wani da suke hau da lokacin da kuka kai azuwa sannan godiya za ta tabbata ga Allah a sammai da ƙasai wa ajiyan to me yazo wannan gurin da yake la'azara ke ne وحين تظهرون وكما لوكا سيونا ذا كم كنا كم كنا حين تمسون زلا مجلوة وحين تصبحون زلا أقام أسواء قالوا زلوا ليوتو سورة وجيت بابا زلا كتا yake ita kuma sai ka koma suratul nur da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu yasta'dinkum alladina malakat aymanukum saboda haka da ya zo ya faɗa lokutan sai kawai salati fajr wa hina tabra'una thiyabakum ko kamar da bagirati sai ce wa bi ba'di salati al-isha to da ya zo nan bi ba'di salati al-isha sai ce to ga ita ma ta fita kaga wannan bayanin da ya dau Qur'ani masu daukar Qur'ani jalla za su ji dadin da kware da yake cewa sun da mu da dai na cewa ga lokutan sallah guda biyar a cikin alƙur'ani da wannan dai ijtihadi ne kamar yadda muka ji to bayan nan kuma mun fara ji hadisi na farko hadisi abi amr bin kayban radiyallahu ta'ala an wajhu sa'd bin iyad shi wannan bawan Allah sunan da sa'd bin iyad abu amr bin kayban ba sa'd bin iyad al-kaybani mun ce tabi'i ne mukhazara ne zamanin annabi aka haife shi amma kai bai musulun da wasu bayan annabi a wani duniya shi wanda kira mukhazara mu mun yi wannan bayanin lokacin da muka fara biyawa saboda haka bai baya cikin radiyallahu anhu wa radwan sai dai rahimahullah bai samu wannan martaba ba ya zauna a kuba sannan ya zauna da sahabbai da yawa wasu ma abokan da ne amma sun ji martaba ne ga wasu sun yi imani da annabi yana raye shi ne bambanci bayan haka kuma tajiyai yana da a cikin tajiyai manyan tajiyai yana da ɗalibai masu yawa domin kun san gogewar ka a ɗalibta shi ne a cikin kana da malamai da yawa don kun san ga babu malaman da yaran to da yawa ko kowa kalma ɗaya kake ji a gurin sa kaga lata da su shi za ki cewa imamul bukari da kansa yake malaman sun kai dubu ɗaya da tamanin guda dubu ɗaya da tamanin yawan malaman a wanda dubu ɗaya da tamanin sun ko kowa a jiki ne yake ba ne a ya more saboda haka ya samu abubuwa da yawa sannan ya rasu a shekara ta casa'in da shida yana ɗan shekara ta shida ashirin a duniya yi wannan abu abu duk da ya bari قال إذا حدثني صاحب هذه الله ما أبو تمر كذا يا بن سدد وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود sai ya nuna gidan Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa ita wanda shi ma Abdullahi bin Mas'ud suna ga Abdullahi bin Mas'ud bin Zaid bin Ali al-Hudari sai yanzu muka zo kan ruwayarsa a cikin hadisan da muka biya Abdullahi bin Mas'ud yana da falala da yawa sai da shi da ran mai da jaji ne annabi ya ce ku koyi Qur'ani ku gurin mutum yake wai bin Ka'ab Abdullahi bin Mas'ud Salim Maula Abi Hurayra wa Mu'adh bin Jabal saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya koyi Qur'ani baki da baki wurin Annabi alaihi salatu wasalam sura 70 Annabi ya koya wa shi ne saboda haka gangaren ne kwarai da gaske mun ce kuma yana da karamin jiki karamin na gaske wanda ga kankancin jiki ga tsiranta shine wata rana ya hau kan rini yana wato jiro wani abu da akwai suka ko karfa ko karan addu'a shi wasu da akwai suka da dariya saboda yadda iska take kada kaba sai annabi ya ce a tabba hakuna min dikati sakai yace tsiran da kaurin ta kuke wa dariya ku sai yace wallahi lau ma atqal mizan yawm al-qiyamah wayannan kauruka da kuke gani sai sun fi sai sun rinjaye abin aura na al-qiyamah saboda karfin imanin saboda haka Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana da wannan bazani da sannan mun ce yana cikin wanda suka kashe Abu Jahal shi ne da karfi shi ne masa kai sannan ya rasa shekara ta talatin da biyu bayan hijira to kare yake da alfin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na tabbaya annabi kira da hannun da Allah ya tabbata gare shi ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa a wurin Allah duk abin da Allah yake so duk bawa wanda ya san wato yana so ya tafi wurin Allah ba lokacin sarki Allah ba lokacin sarki ya janyo cikin cikin badarsa to duk abu da gada ce Allah ya rasu karfe aya ce da ko hadisi karfe wasa da wannan abu domin babban nasara shine Allah ya so ka kaso shi to ko kai baka so Allah ban yana kanka ka yi nasara wasu malamai suna cewa Allah baya san shi da shi za ya samu matsala ka ga goro shi da shi to kai ma yanzu ko yaro ka dauka wallahi da matsala na Allah in dai ka ku bata dole ba ko aka kai da aiki ko ba ku aiki sai ka koyi da wallahi sai ka ci kiro na abu ko ka kai da aiki matan gidan ba ta san ta za ka kullun sai ka bari ne kwanta sai ka bar gidan hankali zai kwanta an fahimta ko ki zo da haka wannan soyayyar tana da muhimmanci shi za a yi wurin kai ne ya jaji rawdatul muhimmi wai dau sai mato ya ya kawo soyayya kala kala mafi girman soyayya shine Allah ya zo ka wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu wa hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب saboda haka soyayyar Allah ya take uwa uba idan Allah yana son ka ba za ka tashi ba yi daɗi inda kaji inna la yuhibbu jawabina wa yuhibbu mutatayyibin wallahu yuhibbul mu'minin duk wannan kalmomin a aya hadisi ko aya karfe wata da wannan abu kai kokari ka kokari ka kwatanta ba to shine ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam wani aiki ne mai fito yiwa gurin Allah قال في النبي الصلاة على وقتها صلى أكل لوكتها قلت Abdullahi dan Mas'ud yake sai nan ce sun ma ayi bayan sallah akan lokaci ke ne kala sai annabi alaihi salatu wasallam yake jiru walide biya ne biyayya ga iyaye kulli sun ma ayi sai nan ce sannan ne kala sai yake al-jihad fi sabilillah fita yaki dan daukar kalmar Allah kala sai nan ce حدثني بهن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا abubuwan guda uku da na gaya muku annabi ne ba da labaru ya zantar da ni walau ita zantu hula zada idan na ne bukari na kuma cewa sun ma'ayi to da annabi ya tsara mu to mu kalli wannan hadisin da kyau kalmar farko ayyul amali habbu ila Allah duk wanda yake bibiyar hadisi zai ga a gurare da dama an tambaya annabi ayyul amali habbu ila Allah wani gurin sai ka ji akwai gurin da annabi ya ce al-iman imani sannan aka ce masa sannan ne sai ce sannan binciyai sannan sallah sannan binciyai to shi ne malamai suke cewa an ka kalli yanayin za ka ibada kala za ka ci gida uku akwai wanda take kalbiya akwai badaniya akwai maliya kalbiya a ayyukan da suke na duniya ba wanda ya fi kowanne fiye da imani da Allah a dukkule imani da Allah ya fi kowanne duka ayyuka sannan ayyukan da za a yi da gangan jiki babu wanda ya fi sallah an fahimta da kyau ko sannan wanda za a yi da gangan jiki da kuɗi da dukiya ba wanda ya kai jihadi wasu kuma ka ce a idan da kuɗi za a yi zalla kuma ba wanda ya kai aikin haji wasu ka ce a yana cikin kuɗi da dukiya idan da dukiya ne zalla zakka sannan kuma suka ce idan aka tambaya annabi alaihi salatu wasalam menene ya bi to yana duba yanayin wanda ya tambaya zarfin zaman da zarfin makan menene ya gofa annabi ya kalle ka kuɗi ne kai sannan matsolo baka sadaka sai ke ciyarwa ya rasu da labene ne ya bi sai ga baka da kuɗi amma kana wasa da ibada sai sai ba sallah saboda haka yanayin ka annabi yake kallo iyayenka na raye ba ka kula da su zai ce ma wuciyaye saboda haka ba da rike ce ba su kawo yanayin gwama za a yanayin ake duba a gani shi ne maganar lokacin da ya tambayar menene matsalar saboda haka ba za ka ɗebo wayan abubuwan ka ce wato sun ci karo ba babu cin karo ko kuma ka ɗauko wannan hadisin da annabi yake cewa ranar kiyama abin da Allah zai fara wa mutane hisabi da shi shine sallah wani hadisin kuma yanzu yace abin da za a fara wa mutum na mutane da shi ka hisabi da shi shine fiqh ba akan jini shi ma ka ga ko hadisin malamai sun ba da amsa cewa a haƙƙin Allah abinda Allah zai ba ba da tuhuma shine sallah inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati salat ana zuwa kiyama a haƙƙin Allah to sallah ce da zaran sallah ta yi kyau duk ayyukan ka za su kyau domin inna salata tanha anil bahtai wal munkar wa la dhikrullahi akbar idan sallah ta yi kyau duk aikin ka kamar mutum ne yana neman adilishin in ba ma da ingilis ba zai je ko ina ba to za a wutar da takardar da haka mai so ya wuce a kiyama sai an ga sallar da take to kaga a haƙƙin Allah to a jini ba jini a haƙƙin mutane abinda Allah zai fara tuhuma cikin jini wani ya kashe wani to ko mata to kaga ba cin karo ba an gwama hadisan an fitar ba da amsa to shi ne wato aljabu aula min at-tarbiyah cewa ka haɗa hadisai biyu ka yi dan min ya buka yaddi ka ce a ajiye wannan a amfani da wannan a ajiye wannan haka malamai suke yi to wannan kenan sannan a salatu ala waqtiha sallah akan lokacin da malamai suka ce karka fahimce shi da cewa ana nufin wato idan mutum bai yi sallar akan lokacin da wani ba laifi ne ba ya ɗauka cewa lokacin ana nufin daga farkon sa muktari da baruri aka haɗu ba yau ta ce ba haka ake nufi ba ba haɗewa aka yi domin kun san duk lokacin sallah yana da muktari kuma yana da baruri malaika jibril ya zo ya yi sallah da annabi alaihi salatu wassalam a lokuta biyu ya zo a farkon lokaci ya zo karshen lokaci to kada mutum ya dauka cewa ai tunda an ce an kawo da sigatul mufadala da abin da aka kawo wato da sigatul mufadala kijiya ce ke in aka ce abu mafi kyau kijiyar da ce akwai mai kyau akwai mara kyau to wannan ba wannan ake nufi ba an fahimta da kyau ko mutum ya zo ya ce a da mafi kyau mafi kyau da mai kyau da mara kyau duk inda aka yi maganar sallah abin da Allah yake so shine mutum ya yi da a farkon lokaci shi ake bukata wa ajiltu ilayka rabbi li tarda saboda haka kai gaggawa kai wannan ayyukan na da kai a gona hadisi a dukkan wanda za mu yi tsarin bayani akan wannan matsalar amma ba wai ana nufin mutum ya yi ajiye kawai shi kenan yin sallah a farkon lokaci yana nan akan wato ma'anarsa kuntu sun ma yi zai rage sannan ne kana da yake bin ruwa ne dai biyayya ga iyaye shi ma wannan za ka gani inda Allah yake maganar bautarsa Allah madaukakin sarki babu wani abu da kai masa ba zai yaje ma ba ka mutu a haka irin shirka mun ja ba da wannan misali ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya lissafo annaba sha takwas a sunan dilana abu wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim ala qaumi shi ne lissafa annaba sha takwas da kaje zai ce walau ajraku la hadita anhum ma kanu ya'malu wa'annan sha takwas din gaba ɗaya manzanni ne kuma sun ishirin da biyar inda za su shirka gaba ɗaya sai na rusa aikin duka kaga an jaura tsakuwa dan ayatul tsoro amma idan ya zo magana akan ya yi ce wa kaza rabbu ka Allah ta abu illa iyyahu in ya ga bauta magana bauta akan gare shi sai kuma yake wa bil walide ihsana ka je ta kawo iyaye domin Allah shi ya halice ka amma ka da biyar dan ba wanda ya zo daga sama shi kadai Allah ne ya halice ka amma ta da biyar iyaye uwa da uba to shi sa daga Allah madaukakin sarki a bangaren sa to a bangaren kuma kyautu da mutane ba kana saboda iyaye babu shi sa duk wanda a cikin iyayen sa in dai ya rasu to gidan ka ya daina aiki in dai biyun suka rasu to gaba ɗaya idanun ka tuntun za ka gane haka idan mahaifin ka ko mahaifiyar ka ba su mutu ba duk suna nan kai ba za ka gane ba amma wanda iyayen suka rasu sun gane me kake nufi yawwa saboda haka da zarar mahaifinka ya rasu idan ka ya daina yi in mahaifiyarka ta rasu ce guda biyu gaba ɗaya sun tafi duk ganin ka kuma ko da kana da long time kana hango abu da yake kilomita biyu ko uku makaho suke to saboda haka iyaye su ne idanunka gaba ɗaya shi za wani mawaki yake cewa idan ma ra'asu ahlul baiti walla badalahum min an-nazi jabbar ba za ka gane wannan ba sai lokacin da mahaifin ka ya rasu musamman uba ban goji lokacin da ya bar duniya lokacin da aka ga wanda bai zai taka kuma yanzu zai zai taka mahaifiya ban minta daban wanda take takawa wanda ba a so ka bari ko yaya cutar iyaye ta same ka Allah cewa ya yi in ma ya bulugan na inda kalki ba a haduhu ba auki lahu ba fala ta kullahu ba uffin shi ne ba wanda yake cewa uffan karka ce da su dan shi ne malamai suke cewa su dan yaye ba shi ne yanzu da za a je ka burkanti je ka ciwo mun suka yi ba ku ba dan kuna gudu ba ya je ya ciwo sai da ya je ya dawo sai ka ce auna man ta ciwo min duk kaga duk guri ɗaya ne kana dawa zai ce kuma sai ka koma ka je ka gudu kana ji a zuciyarka ba wai ka ce umma da kin sani kin hada ba kawai ka ji a zuciyarka cewa ga ma ta hada to kana da cutar biye cuta a cikin zuciyarka ta biye kana da matsala sai ka ji a zuciyarka cewa ba ka jin tsar domin a kan za ta je ban daki da uku sau biyar sau goma da ya mace dawo saboda kai shi sa malam da jaji da yake cewa su iyaye hamalatna bi madadi hamaliya ta dauke ka yisaka asuri wata tara wa abda'atna ta tahayyud da ke wa gata nabi yadaiha anna al'adha ta wanke mana kazanta da hannu ba ta sa hannu babu sai ce wa analat na ihsana sannan ta samu mana da kyau sai in ana da yin ta samu rigunan da yin ta sama a samu bambam dangar ka jiki a sama ko nan fi a lullube ka da bargo a samu ɗaki a tuba ma duk dangi wa analat na ihsana kenan wani guri da yake tsoron tashi da ya faɗa yake wani kungirar bai na hayatana wa mautiya la talabar hayatana da uwa za ta zo ya fita ce a ba da zaɓi a ce to ko biyu ɗaya zai mutu ɗaya zai rayu sai ta ce to ita ta yadda da mutu kai ka rayu shi ne za ka ga kullum yanzu kai addu'a ka Allah ya raba ka da iyayen ka lafiya ita kuma Allah ya raya ka take cewa shi ne bambancin kai cewa take Allah ya raya ka ya sa ka zama kaza amma kai cewa kake Allah ya raba ku lafiya su mutu salim alim baka saba mutu abin da kake so kenan a'a su ba haka suke shi wanda yake addu'a yana faɗa da cewa Allah madaukakin sarki ya sa su mutu kai ya rafe shi ne abin da yake faɗa shi ne Allah ya raba ku lafiya to duniya ya ba haka suke ba shi ne walau kuyirat baina hayatina wa mawtiha la talabat hayatina sai ce wa haka da wali da ya fara haka iyayen mu ke shi za a ku cikin da Allah ya yi magana akan kyautata ba wa abdullah wala tusibu bihi ja'a wa bil walidayni ihsana saboda haka duk inda ya magana duk yadda Allah yake da kishi baya san kishiya amma in ya gama da tasa mutum sai ce kuma ku kyautata wa iyaye domin su ne sanadiyar zo Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda ya zo a Adabul Mubarak wata rana ya ga wani mutum ya zo tun daga can tsibirin laraba hijaz wasu suka ce yaman da mahaifiyarsa a baya yana kawa su da da ya gane ibn umar da shi ya kuka da yake har ya kuke ya muna umar ya kai abdullahi da umar wannan mahaifiya ta ta mahaifiya ta ce na dauko da tun daga garin ga shi ne nake mata kawa su kaga ba ma wurciya ba wai sai za ka mutanen ma wurciya ake tura su ba ta ne ne ji bane su wai dan lokacin ba wurciya a wuyar da ya doro ta ke ce ga ganin ne mata dawabi a darayin ja sai to ha kin kana kana biya da hakkin da Abdullahi da Umar yana yake kalla walau bi zamratin wahidatin walakin ahsan yace ni ki da dai yayin numfashi yayin da take nakuda baka baka biya da ba ni ki daya walakin ahsan da kai yau da kai abin da Abdurrahman bin Auf Allah ya tsara masa yadda mahaifiyarsa bata musulunta ba ta sa masa cikin ta matsanta masa akan kyautata wato akan ya shiga musulunci yanzu kullum abin da take ba yau da wannan gobe da ba kace kuma ki hakuri ta dai da baki abin da yake ki hakuri wannan ba musulunci nan ba ba ba ta ce kyautata musu haka ta mutu bata musulunta ba amma kun zo abin mamaki ta sa mata takunkumi na tattalin arziki amma wallahi bayan ta rasu a wajen yanayi lokacin da ma'aikatar ta haihuwa haihuwa ba da sunan da ya abin da zai baka mamaki kuma banda wannan shi ne wata rana an ɗau lokaci sai wani mutum kawai ya riko gari tun daga kauye ya rika neman ila abdurrahman bin auki ne sai da ya zo yana zuwa gurin da yake da shi in ɗaya ne abdurrahman da wabu yake yi ne yake ni ɗan uwan mahaifiyar ta ne yake tattalin arziki na ne gaba ɗaya ƙari na tsohon gurin da ya suka taimaka mu bai san ki ba yake to na kawo ya zaune da shi ya je lokacin ba ka a hannu ya je gurin wato ɗaya daga cikin magaba da wasu kace sai na usman ya je da wata gona dirhami dubu tamanin yana zuwa da ya zo ya ce to gashi kawo ya ba shi nake yi yaje da yaje ya tashi da ya karkade shi ya sai da saboda ya danganta kansa da wa mahaifiyarsa duk da wannan abubuwan da ta yi mata duk da abubuwan da ta yi mata shi za ba da yanka ce iyaye ko kafure ne in dai ba kafurci suka saka ba to shi ka ce su kafur wajibi ne wajibi ne sai ka ce su kafur kar mutum ya sake da yawa za ku ga wasu sun shiga matsaloli a rayuwarsa yanzu ba su gane mu yi matsala ba wallahi wani kila wani abu kai wa iyayen ba su ji daɗin da wani abu kai ba su ji daɗin sa ba saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan matsala ce ba dai ba tattauna muke akan a wato duk iyaye gaba ɗaya ba amma gabar da muka zo daga ya kamata mu tunatar da kanmu cewa wajibi ne mu kiyaye mun kiyaye mutum yana so zama lafiya za ka gama da duniya lafiya iyayenka lafiya lau kai ta kokari sannan yi wa iyaye addu'a ba dai sun mutu ba wajibi ne malamai cewa suka yi bamu jaji cewa wanda baya wa iyayensa addu'a sau biyar a rana ba mutum kirki ba ne wanda yake yi sau biyar kuma sai yace shi ba mutumin kirki ba shi ba mutumin banza ba yana bai na dalika kawa ba wanda ya aure sau biyar ko shi ne mutumin kirki me dalilin ka yace saboda Allah ya ce wato za ka ga inda Allah maka kuce sarki yake magana cewa wa aqimu salata wa atu zakat yana cewa ku tsaye da sallah ku ba da zakka yace to yadda Allah maka kuce sarki yake nana da wannan cewa mu yi magana kan cewa wa kazara buka Allah ta abudu billahi ya wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana yace gurare hudu ko biyar Allah ba da sarki yayi magana akan wannan yace to duk da Allah ba da sarki yayi magana akan haƙƙinsa na cewa kada a yi shirka da shi za a yi masa sallah biyar a rana yace to idan kai ma ka kyautata wa iyaye kasa da ko biyar ko shakka babu ba mutum ne ke za bai wayo sai ya shigar da shi lokuta da dama sallolin nafila na farilla to sai ka kai kana biyan sa ake Allahumma fil lahuma warhamhuma kama rabbayani sagira karka yawan faɗan wannan Allahumma fil li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira ka saba da shi ka sai ka kana ba shi hakki kada duk wani abu da ka san suna so ka rike shi saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske shi ne wato jirgin ruwa ne dai biyayya ga iyaye kullu sai nace sun ma yi sannan ne kare yake aljihadu fi sabilillah sannan fita yaki da daukar kalmar Allah kaga annabi ya ce aljihadu ma bi ila yawmil qiyamah jihadi yana da har kiyama ta kai amma kun ga wani ya fito zai tafi jihadi ya ta waje annabi ya tafi yake ce iyaye kana da rai yake yi fito yake fa fihi ma fajahil au kama kana yace ko ma gurin mahaifiyar ka je muka kyautata musu iyayenka je ka kai musu jihadi a kan annabi ya kalle shi ne a lokacin idan ya tafi jihadi ba shi ba shi da mai kula ne yace ko ma ka kyautata musu ko ka ce jihadi yana ciki amma yanzu annabi ya ce a koma a kyautata wa iyaye saboda martaba saboda haka yana da muhimmanci mu kula da wannan sai yake haddathani bi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zantar da ni da su wayan abubuwan guda uku ga wata kalma ga dalibai kiri haddathani bi inna in kun lura kalmar mun yi ta a baya shi ma wanda ya dawo sahabin na farko ko shi za a yi ya tabi cewa ya haddathani sahibu hadisa shi ma ya haddathani irin wannan shi ake kira mukalsal مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله قد أنبأ للفتى فذاك قد حدثني بقال ما أو بعد أن حدثني تبسم saboda kaga yadda tabi yake haddasani aka shi ma sahabi yake haddasani haka shi ma tabi yake haddasani zaka wanda zai zantar shi ma haka yake haddasani to shine mukallar yace da na ne bukaci da zalimi da ya kara mu wannan shine hadisin wato na farko hadisi yana magana akan yin sallah a farkon lokaci in ba sallah ita ba kowace sallah ana so kai ta a farkon lokaci ita ce kawai ba komai za mu zo na hadisi na gaba dan an jirgin ta ta yi gaba saboda wani dalili amma kowace sallah zuwa ce ka yi ta a farkon lokaci me yasa domin ta ce mafi girman haƙƙin Allah a kakan bayi bayan imani na faɗi wannan magana ta sannan abu na biyu shi ne kyautata wa iyaye domin bayan haƙƙin Allah da manzon ba haƙƙin da ya kai nawa na iyaye sannan na uku jihadi da ɗaukar kalmar Allah shi ne ya kana abokan gaba wannan shi ne a dunkule dangane da abin da za mu iya koya ko kuma za mu koyi bayan wannan yadda sabai suke da kwaɗayi wajen ilimi kwaɗayin neman ilimi mun ji wannan sannan mun ji yadda cewa wato matsala ta ke cewa ba laifi bane mutum da idan abu bai tambaya yana neman karin bayani ya kuma tambaya domin kaga da ya tafi yake shekara da yake bayan wannan jini saboda kwaɗayin sa da ilimi sannan hadisin ya nuna mana shi Allah madaukakin sarki yana soyayya amma kaga so irin da Allah madaukakin sarki sun ce malaman tauhidi sun gaya ma ba irin da dan adam bane dai saka mithli shay'un wa huwa samiul basir saboda haka duk abin da ka dan dangana shi zuwa ga Allah da wajen sifa to kullu ma kadara bi balika fallahu bi ila zalika ba irin da dan adam bane hadisin ya gaya mana ana so wato lallai mutum ya kyautata wa iyaye ya kuma wato mu ya rika sa jihadi a zuciyarsa annabi alaihi salatu wasalam ya ce man lam yajid wa lam yuhadith nafsahu bi jihad bi jihad to ma da ala shi ba ta jide ba au kama kana duk wanda bai yi jihadi ba kuma bai taba jin a ransa cewa an jihadi yanzu zai iya fita ba don ya mutu ya mutu da alamar munafiki hadisi ne hadisi da dalili kuma hadisi na gaba shine hadisin Aisha radiyallahu anha kana tace da karka da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-fajr annabi ya kasance yana sallatar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'u min al-mu'minat asabi wasu mata daga cikin mu'minai suna halartar sallar tare da mujalati ayati suna dindinde shine mujalati ayati suna lullube da murudin hinna da mayabun annurku shi ne zani ko mayafi da ake lullubawa abin da zai rufe shi ya ke kira da jari kamar iyayen ba a da za a ga an aka dace wa a gaba za a ga dubu ka za a ke yi to akwai wanda za a wari na lullubawa ne a kai to da irin wannan lullubin da kaga da iyaye suna yi shekara 25 baya irin da matan sabai ke yi domin ba jadi suke wannan takakken ba shi suke lullubowa gaba ɗaya suke tsada shi suke yi saboda haka sun mai yarje ina ila buyuti inna sannan su koma gidajen ma ya arifu wannan ahadun min al-galad ba wanda yake gane su saboda duhun dare abin nufi annabi yana tallatar asuba da farko da zarar alfijir ya gudu da ragowar duhu annabi yake baya bari a tsawon lokaci a ita tafiya a idan da sallah mun ba zabai ma za su dawo gida da ragowar duhu ba tare da an gane ba za mu zo nan gaba mu ji a ɗaya hadisin yana nuna ka yana nuna ma cewa a masallaci annabi babu kila kowa baya gane da kusa da shi ya gidan da sallah babu kila ba su da ba waya ballantana a fita kowa tsayawa yake da an shigo a rana ta hukawa to shi ne wannan hadisin shi ma ya koyar da mu abubuwa da yawa na farko an so mutum ya gaggawa ya tafi masallaci ana so mutum ya tafi masallaci a farkon lokaci ai kaga sai daga cikin lokuta sai daga cikin mutanen bakwai da za a sa karkashin inuwa alhaji har da har da wanda yake yin sabon tafiya masallaci kafin lokacin da ورجل قلبه معلق بالمساجد shine na uku da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci ya zanto kana samun nutsuwa da sallah kar ka take zuciyar ka ta rika gaya ma cewa bari mu yi mu huta idan kai wannan to ka fara samun alama da tuba ta munafukai munafukai ne suke cewa bari mu je mu mun sauke da zai ga ya ci gaba da hira su sahabbai a sallah suke samun hari ina bi sala haka annabi yake cewa yake ga bilal da lokacin sallah ya ce wato rijalantar da mu da sallah a cikin sallah ce za mu jin daɗi kai ko yanzu kai ne sai ka ce alhamdulillah sun sauke nauyi إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وتعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا على منافقين cewa mutum bari ya ce kawai da yi yahuda alamar munafukai saboda haka wannan hadisin ya nutsar da mu haka sannan hadisin ya nutsar da mu cewa an so a yi sallah asuba a farkon lokaci da ragowar duhu sannan hadisin ya nuna halaccin zuwan mata masallaci halacci domin a masallacin annabi ko kariya babu mata na baya maza na gaba ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين haka yake a masallacin annabi alaihi salatu wasallam sannan hadisin ya nuna mana in za ka bi masallacin lallai su sani ta babu dalilin da ke jikin su domin domin ka ga ce mutalaffi'atu bi murudihinna suna lullube da mayabansu wato suna take da hijabar malamai sun tattauna a kan wanne ne ku falala barin a yi sallah a zuba a farkon lokaci lokacin da duhunta ko a bari sai lokacin kisfa malamai sun ce lokacin da ake da akwai donga na akwai yota nai ko yawwa saboda haka wannan lokutan za a kalla suka ce idan lokacin sanyi ne idan lokacin sanyi ne akwai wanda aka fi fifitawa idan lokacin zafi ne kamar yanzu da ake da longa nai to an fito a yi sallar a farko da ragowar duhun dare domin kuka tsaya jinkiri za ku gani cewa ne amma lokacin da lokaci yake da tsawo to ba da yake a ɗan kai isbalin lokacin da ake sallah a biyar misali rana ba ta mutuwa sai bakwai da wani abu ka kana da wajen awa biyu shi na ga lokacin yana da yawa amma yanzu za ka ana sallah shi da jayi a cikin masallaci ana raka a dade ko da biyu karfe shida to a nan lokacin ana so a rika yin sallah da wuri da ragowar duhun jira da gara alfajir ya fito to kar a rika ɗaukar lokaci a kowanne suka ware a wannan amma dai annabi alaihi salatu wasalam ya fi lokacin da ragowar duhun jira ya bi sallar a haka hadisi na gaba an jaji bin abdullahi radiyallahu anhu ba kala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajra jaji bin abdullahi Allah ya kara mun ya dai da annabi ya kasance yusalli dhuhra yana sallar azhar bil hajra a lokacin da garjin rana domin sun ce daga hajara ne a darasi ne lokacin da ake gujewa za ga kowa ya gudu yanzu a maka ko madina in mutum yana so ya tawafi ya buri wannan fararen ba sa fitowa da rana sosai da rana za ka fito gaje ranar nan duk ba sa kafin a a rika bukin a shekarun baya yanzu ne ake bukin ko to kafin a yi bukin kana so kawai ka tafi kai tawafi to in rana ta take lokacin sun tafi ji wannan yadda kai lula to a lokacin za ka ba ba kowa mutane tsilla tsilla ne a cikin Ka'aba saboda wannan ranar ta dace su kuma ba ta so to da dare ne ake cin gobe ko rana ta faɗi to a daidai wannan lokacin a wato ha kaura cewa ake kowa ya tafi wasu ka ce kuma hajira shi ne lokacin da rana ta yi jawabi ta ban tsakiyar ta ba shi ne lokacin da wato rana ta tafi tafi to a daidai lokacin annabi yake sallah azhar rana na zawadi kamar a suka ce sha biyu da jikirin da wani abu rana na barin tsakiyar sama ko da zarar rana ta bar tsakiyar sama annabi zai sallah azhar wal asra wal jamsu nasiya sannan kuma ya sallar la'asar wato wal jamsu nasiya lokacin rana tana nan faratas ita ma za a yi ta a farkon lokacin da lokacin azhar da zarar rana ta yi zawai lokacin da azhar kuma da zarar inuwarka ta ganye wato tsawonka karshen lokacin da shi ne ya zanto ta yi dogule ko ta ninka sau biyu la akai da niqaba shi shi ne ma da yake a daidai lokacin annabi yana kallatar da asar ita ma a farkon lokacin da zaran lokaci ya shiga wal maghriba idza wajabat magariba kuma da ra idza wajabat da zaran rana ta faɗi shi ne idza wajabat ya rana take faduwa shi ne a daidai kallon kwallonta ba wai haske ake magana ba da za a go suna magana da azumi da hasken haske gari da duhu ba za a sha ruwa wa yake ma duhu ake jira duhu wani abu ne daban rana a daina kallon kwallon rana gaba ɗaya shi ne faɗuwar rana ko da ana ganin haske a gari in dai aka daina kallon kwallon da gaba ɗaya to rana ta faɗi za a sha ruwa dan za a go bai kafa hujja da adali ba ba ijimawi ba ijiya ba askari babu ibn ajir babu risala ba da wani ba sani gaba ɗaya kawai sai ke majan za a yi kaza saboda shi hankalin da ya gaya ba cewa bai kamata a yi kaza yanzu ba shi a tunanin da sai dare ya yi za a sha ruwa sun ma cin muku ya mai da dare yauwa ba za ku sha ruwa ba sai dare ya yi saboda haka da zarar rana ta faɗi bai za wata bace doguwa ko kaga shi ne ai da an yadda wannan an yadda dabba ta taguwar ko kuma sa ya ta faɗi a ƙasa ko raƙumi da zarar ya faɗi a ƙasa shi ne wata bace doguwa to ita ma za wata bace dan ta faɗi wal isha'a ahyanan wa ahyanan ita kuma isha'i lokaci bayan lokaci wani lokacin a yi ta da farkon lokaci wani lokacin a jinkirta idza ra'ahu mutba'u ajala to ga wajen fiqhul imani wani malami yayi na tafi fiqhul imama fiqhul imani ana so ka rika duba yana yin mutane domin kai ne ba ma mun ka kwanto mu mun kai ka rika duba yana annabi alaihi salatu wasallam idan ya ga an tattaru duk an cika a masallaci ajala sai ya sallah da wuri duk wanda ake jira hayya ala salama sai aka yi zo ba to sunno hayya ala falam ki sauri ku tawo gurin rabota sun zo ajala sai annabi ya yi sallah amma wa idza ra'ahu qulqu ko idza ra'ahu ibdu da zara annabi ya ga abdu sun ji sun yi zikiri ya ga akwai wata matsala an fito sallah addu'a yau da an bakara to sai shi ma annabi alaihi salatu wasalam akhara zai zikirta ya dan jira limam kun ga annabi alaihi salatu wasalam yana jiran mamu me yasa mamun me zuwa ka jira limam wani yana bayar da shi Allah ku tayar mana sallah eh Allah ku da Allah jama'a ku tayar mana sallah kai wata ran ku yana jiran ku gashi nan abin da aka gaya wa liman ku ya jira ku amma minti biyar ba za su iya tsara liman ba sai ka yada da Allah sauki kike wani ya shiga wai sai a ce wani ya shiga yanzu idan mota ce kullum misalin da nake bayarwa idan aka zo yanzu zaka tafi Lagos ka biya ticket aka zo kowa ya shiga mota direba bai zo ba yana kan yana wata bukatar sa akwai wanda yake ce wani ya shige ya su babu wanda yake faɗi wannan kaga na farko bai isa ba don ba motarsa ba ce sannan abu ne biyu kusan kwarewarsa ba ya ma iya ko bai iya ba to kai ma yanzu kana da tabbacin wanda zai shige kai ka gaban Allah ya iya kullun na wannan magana cewa idan ban yadda ɗau kaya na yanzu kai wa kila ga kuɗi ba to ban yadda wanda zai kai gaban Allah in bada kuɗi ba saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske a kiyaye wannan matsala cewa mutanen musu koyi ladabi cewa in liman yana da nasa duk yin jujuwa ma mu su kiyaye cewa lalle ya kamata a rika wanda kai zai ja ka gaban Allah to a lokacin ba ko da kai jika da shi ne shugaba akwai za a yi domin zamanin annabi alaihi salatu wasalam amru bin salama ai ka ga shekarar sa bakwai ya fara liman kuma kowa ya ce shugaba ne kowa ya ce in aka zo limanci in ana wasan kasa za a yi matsawa kai kar bar gurin amma da ya shiga ga waje domin ya fi iya karatu baban da mai unguwa ne kullum aka zo za a mutum da a gefen masjidin da an zo za a mutum da sai baban da yake sai karaka shi ne mutum da ba kuma bai da ba zai hana ka shiga musulunci ba haka ya rika yi ran nan dai da abin da yawa yake kai wannan alherin da ake ta zuwa a ɗebo mu ma mu je mu ɗebo mana sai ya ce wa dan na da bari mu je mu ma wani sun zo yake mu je kai mutanen gari suna jin mai unguwa ne mu ci da kai mu ma da ba kai muke jira ran kai gaba ɗaya suka tittilo aka tawo su da yawa ana biyo shi ana zuwa gaba annabi sai ya musulun da su sai ya ce to yanzu waye zai rika zuwa ya muku jimin ka ce to ba wanda yake komai a cikin mu shi amru bin salama yana gefe dan kankani mai shekarar da bakwai shi ake turowa in aka zo wanda suka musulunta abubuwan da yake yi tun da yaro ne yake ji ana koyawa da habban waɗanda suka musulunta sai yake sai rauto ya rika abubuwa da yawa da musulunci ya iya ayoyi da yawa saboda haka shi ya iya sai annabi ya ce to kai ne imam da suka dawo gari sai rauto shi ne imam saboda ya rikinsa wata ran za a yi sallah ba kowane duba ba a cikinsa wasan yana tera wasan da za a kamo shi a ce kai liman taho ya zo ko kuma ya zo babu haka da ga ji sai da abin da zai rufe shi wata rana sai da mata a masallaci suke ce da Allah ya yi shi ya jiwa liman wasu sai da yake kana sittin da wani abu yana jini Kin wannan nadin da annabi ya bar har ya girma ya zama shi ne zai liman ba taba jin cewa ai kai ba ka a'a in an fito ana wasan kasa to su ne manya amma in ana sallah shi ne liman to saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a mu ba shi kulawa gaskiya za ku ga a masallaci da yawa kowa kowa sarki ne kowa abin da ya ga dama yake bala da Allah ba za a yi kaza ba kaza kuma wata gidan da sallar ta za ta rikice ko ba wanda zai iya gyara ta wani masallaci sallar ta rikice kowa ba ta ta yi ba kowa ta ta yi wasu zai karatu wasu zai to wallahi kawai wasu suka yi karasa wasu suka ce sallah ba ta lalace haka aka yi saboda haka ya kamata ku kiyaye da Allah masallaci madarasa ce ta farko za ku ga bayan annabi alaihi salatu wasalam wannan takura wata yawa a gidan arkam ibn al-arkam aka koma ai sallah ai karatu to shi za masallaci jami'a ce babba ya kamata a bata kulawa kwarai da gaske to annabi alaihi salatu wasalam idan ya ga an yi jikiri a cikin wani imama kenan liman yana duba yanayi da zarar ya duba a lokacin da ya ga an gaji to a lokacin ya kamata ya ba su ayoyin da za su wace misali sannan kuma ya takaita in ya ana ta rijadi an shigo gaba ɗaya ko an ba shi sababbin kuɗi to sai ya janyo dogayen turori ya sai ina so mana kai an gaya ma ai ma da ita wa zini yake wanda yake ba ka son kuɗi ya raina ba hankali ne wai ba kai kai ba ka so shi din nake faɗa ya ba da sani ba da kai nake ba in baya so kuɗi saboda haka wannan shi ne an fahimta da kyau ko da zara an duba yanayi na babu to sai yi amfani da shi wajen jan sallah wannan littafin da kake wani imama yana da muhimmanci ne ba bai tsira da karanta shi domin domin zai sa wato kwastomomin ka tsirkar da ta tsuwa da shi an gane ko mutum ba zai zo sallah wata shekara ana sallar da hajji wani da kyautar dan bata Allah Allah ya kara masa lafiya sai da yaje ga wani ne ba yace ne ba Allah kai rubuci kowa ya tsane ka wannan ana sallar da saboda ya yi mutane wata irin sallah ne sai da yaje da Allah kai rubuci kowa ya tsane ka to kana je irin wannan wa rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun kazo to mutane ne ban kowa baya to sai ce wai za ra'ahu abdahu akhara idan ya ga an yi jinkiri zai kan jinkirta cewa yau tun da kaga wani da wani gudu gudu ba akwai dalili kullun ya saba zuwa to sai a kan jinkirta wasubu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi jalal ita ko sallah asuba annabi yana sallata dare da rago duhun dare da rago duhun dare a lokacin annabi yake sallata dare saboda haka kun ga wannan duka ko yadda kuma ke fito yadda za mu koyi za mu mu'amalanci waɗanda za mu ja sallah zai iya yiwa yanzu za mu zo sallah saboda mutum da ya kawai canja mata akala wani ya shigo sallah yana so ya yi da Allah amma ciwon kafa yake sai ta kai ta saboda wani ya shigo shi yana son ya yi sallah amma kuma yau din nan da ya zo bai da cikakkiyar lafiya amma ya shigo to duka sai an ana la'akari da wayannan abubuwan wajibi cikin imama din nan kamar yadda na faɗa halin jabi ne mai muhimmanci da ya kamata wato musamman ɗalibai ilimi su karanta shi sosai yana abubuwan da mutane ya ya kamata kuma sannan ka ka ga a nan a cikin imama za ga har hadisin ba za an kawo da yake zuwa shirin sallah ya jawo mutane bakara da bambanci ba ayoyin da ake biya duk harafi daya lada goma akwai ai za mu zo mu ji nan gaba kaji hadisin da za mu biya sati mai zuwa kaji aya nawa annabi yake biya sallah zuwa a ce annabi yana biya a sallah asuba ayoyin da suke ba su gane aya 60 zuwa 100 ba yake biya aya 60 zuwa 100 za mu zo mu ji wata tura ce kaji shi za shi za tsotannin tsotannin idan zai sallar magarba amma shi yadda yake idan zai yi wa mutane sallar magarba da suratul arab yau in ya gama karatu bayan sallar magarba gida sai ce jama'a gobe in kuka zo sallar mu ta magarba arab za mu biya to da haka mun ba kai jiya zuwa maka tantance masallaci zai ga ma arab za mu biya na'am amin ba haka sallar wanda za a wuce iyaye addu'a da za a yi wa iyaye shine nema musu gafara suna raye ko ba sa raye gashi nan Allah ya ba mu tabbut Allahumma ighfir lahum wa arhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ai idan kace wai malam wani yana magana banda ta kudi idan kace Allah ya yi wa iyayensa rahama ai ai rahama suna raye shi ne Allah ya ba su kwanciyar hankali kwanciyar hankali kuma ka ji naira a cikin aljihunka ai hada ita abin kula yake yawa ai hada ita ai shi Allah madaukakin sarki ba sai kai man lissafi ba mutum da ya zo ya rika lissafi cewa Allah ka bani wani ya je yana da wani yana Allah ya bashi gida a Lagos a Ababa sannan mai wai haka da sai cewa Allah cewa alayi kaza shi Allah ba ya masa wannan ba ya masa wannan rabbana da yasa ba ka gani duk addu'a da annabi yake da zare ya zo rukuni da yawa kafin ya ji hadal addu'a sai ya da komai zai rika rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar na rabbi da Allah duk addu'o'in da za a gaya ma anan ka rike shi masu yawa ba su kai wannan ba duk wani abu da ka sani yana cikin nan ko ne domin hasanatan bin nakira duk wani abu mai kyau ba kudi kai kudin ba kai naka da iyaka amma a wancan ba iyaka a rabbana ajina ba iyaka wata fata to yi za ga annabi ji jawabi al-kalim ne dun kullun kalmomi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah malam to wayannan su ne awwal da muka fara ne dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai a kai da kiyaye mata da masallaci da iyalansa sun tafi da likita muna roƙon Allah mu daukakin sarki ya ƙara mu lafiya Allah mu daukakin sarki ya sa a daji da dangane da wato garin likita da zai muna roƙon Allah da sunan ta jawawa akwai mahaifiyar gwanta ana rama Abdurrahman kuma Zola Mejo ko Mejo Abdurrahman mahaifiyar ta tara su kwana nawa yau jiya ko to ta rasu jiya muna roƙon Allah mu daukakin sarki ya yaje mata Allah ba da mutum da iya ba ta wuri da juriya akwai wata tambaya da na gani a nan da mata ne kamar da suke suka bi ko kuna da tana bukatar karanta shi saboda suna magana akan malin da Allah ne ne hukuncin wani ruwa brown da ke fitowa ta gaban mace kafin ta fara al'ada ko bayan ta gama shi ne mun yi wannan magana inda ta zo karatu nana ya ta ce kunna la na'udu al-qudrata wa al-subrata ba'da tuhri shay'an idan bayan ta riga ta yi sai wannan abun ba a lita ba a daukar sa a matsayin komai yawa in ya fito ne dai za ta yi alwala ta je ta sarki da alwala ta sai sallah shikenan amma ba baya inda a cikin tsakiyar al'ada ta ne ya zo to za ka nuna ba shi a matsayin al'ada mun yi wannan bayanin a karatun mu amma bayan sarki ya tabbata ya zo ba ruwan da ne haka na na ya ce ba ma ɗaukar sa a matsayin ko sun je mun riga mun yi sarki an bayyana da yau yau wato wannan shi ne idan alamomin al'ada ta tsoro ai da ba zai fara mafi yawanci da tambayi mata mutane wanda suka saba za su gaya mata cewa yana fara ne da wannan brownie da yake fara alama na hada ta zo na ciwon kai ko kwaɗayi ko jin haushin mutane ko zawayi ko wani abu da ya kama da wannan to saboda haka ta san cewa al'ada ce ta zo da abin da zai zo duk da ɗauke shi a matsayin al'ada domin alamar ta zo kuma sannan ta san ya saba mata haka shi amma bayan ta yi tsarki wannan ba za a lissafa shi a matsayin al'ada ba wani ba Allah ya turo cewa mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana zuwa ka da addu'a kuna roƙon Allah maka mutum sarki ya ba ta lafiya duk marasa lafiya gida za su da Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon Allah da sunayen sa dawa da sibobin da madaukaka kiyaye mu da garga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka fitar su da gafara masu rai kuma Allah ka tsara mu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna kaga mu cewa muke ya tsara musu tsawon kwana ba Allah ya raba mu da su lafiya da gaske yawa ya tsara musu tsawon kwana mai amfani kasar mu da zaɓe ke cin karo ya ubangiji ba mu da wayo ba mu da dabara Allah ka ba mu shugabanni na gari duk waɗanda za su tausaya mana Allah ka san zai ce sarka Allah ba da sarki Allah ka tabbatar mana da waɗanda ba za su tausaya mana ba Allah ka kawo mana da muna roƙo Allah da sunayen sa dawa da kofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai da masu neman jari da sana'a da waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga na gaba muna roƙo Allah da sunayen sa dawa da kofin sa madaukaka wannan kasa ta mu da matasan mu da suke suka kauta hanya Allah ka dace su hanya bane ne اللهم آتنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله Mansa Maila, namaste.